أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنولوهم أيهم أحسن عملا Ubangiji ya ce, Mu haƙiƙa, mun sanya dukkan abin da ke saman ƙasa na dabbobi da tsiri da itace da ƙoramu da abin da ba su ba, su zamo ƙawa ga ƙasa, don mu jarrabe mutane mu yi duba zuwa ga halinsu, mu ga cikinsu ayyuhum wanenansu ne a hasanu amalan mafi kyawun aiki fihi cikin abin da muka ba su shi ne shehu ya ce radiyallahu ta'ala anu mafi kyawun mutane aiki mafificinsu gudun duniya kamar yadda jalal ya fassara ko ko mafi kyawun mutane aiki wanda ka aiki don allah ɓoyen shi da bayanan shi ta nan ne shehu ya mana bayan cewa mutane kashi hudu ne ya ce kashi ɗaya za ka ga yana dawo cewa don Allah yake aiki amma hakika ba don Allah yake ba don duniya yake yi waɗannan su ne masu riya wanda ya kuma su ne mafi munan aiki a cikin halitta kashi na biyu suna aiki don Allah ƙaulan wani yatan da zancensu da niyyarsu to aikinsu don Allah suke yi wa kismin kashi na uku su kuma su ba wata yaudara ‘yan duniya ne duniya suke ma'aiki zancensu da niyyarsu ba ruwansu da Allah ba ruwansu da lahira kashi na hudu na ƙarshe su ne wanda yake su kuma duka aikinsu don lahira suke yi ƙaulan waniyatar ya ce mafi kyawun waɗannan aiki wanda ya fi su gudun duniya ko ko wanda yake aiki don Allah tabaraka wa ta'ala ƙaunar wani ya taddinnan gudun duniya shi yake taimako ya zama mutum na aiki don Allah ƙaunar wani ya tar wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza wa inna mu la ja'iluna masu sanya ma 'alayha abinda a saman ƙasa muke sa'ida ya kuma rududdugagge jiruzan ya koma busasshe kaga dukkan bayan ƙasa ya koma bai iya tsirar da komi hazihi duniya wannan duniya al'ardu wa ma'alaiha ƙasa da abun da ke sabanta min al'ashijari wa zakharib na itace da ƙawace-ƙawace sayu sayuru hallahu tabaraka wa ta'ala turaban yabisan laisa alaihi she'un Allah da sannu zai mai da ita da abin da ke saman ta busasshe ya koma turɗa busassa wadda ba ta tsirar da komi. Amma asibita na ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba zai shiga labarin ahlul kahfi inna amma asibita ko ko shin kana zato ne anna ashabal kahfi ma'abota kogo na cikin dutse jabalun yuqalu lahu jayum warraqimi da da allon da aka rubuta sunayensu da nasabar su a cikin shi kana tsammani waɗannan sun zamo abu mafi ban mamaki a cikin ayoyinmu ne halal wato ba su kaɗai ba ne abin da yake na ban mamaki wa su ila sallallahu alaihi wasallam an qissatihim kama maza fi akhir suratul isra' an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin ahalul kahfi ko ashabul kahfi kamar yadda ya shuɗe an yi bayani a ƙarshen suratul isra sa'aluhu sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an fitiyatin labarin wasu samari kharaju muhajirina kharaju muhajirina sun fita suna masu hijira don gudu da addininsu aka tambaye shi ma khabaru menene labarinsu wasa'ihun da wani mai yawon ibada kada a masharik al'ardi wa magaribaha ya yanke gabascin duniya har ya kai mahudar rana da yammacin duniya har ya kai mafaɗar rana me labarin shi war ruh aka tambaye shi ma'anar ruhi da haƙiƙar ruhi aljawabu adil fitniyatul ladina kharaju muhajirina jawabi akan samarin da suka fita suna masu hijira da addinin su hum ashabul kafi su ne ma'abota kogo hal tazunnu kana zaton anna ahla hadhihi alqissati ma'abota wannan kissa kanu sun zama min jumlati ayatina ajaban abin mamaki daga jimla ayoyinmu wai kana zaton kanu ajaban duna bakil ayati su ɗaya ne abin mamaki banda sauran ayoyi au ajaba ha koko kana zaton su kaɗai ne mafi ban mamakin ayoyinmu to duk da ɗayan biyun nan laisa al'amru kazalika ba haka ba ne inda Allah ya tabaraka wa ta'ala ma huwa a'jabu min hadhihi al Allah wurin shi yana da abun da yake wannan labarin ban mamaki idza wal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada udhkur ka ambata iz awal iz awal fityatu iz awal fitiyatu sanda samarin nan sun ka taru sun ka taro kansu ilal kahfi zuwa ga kogo al fitiyatu jam'u fatan su fitiyatu jam'i ne na fatan wato samari wa huwa shabbul kamilu shi fatan shine saurayi cikakke wato wanda kowace halitta ta shi na daidai da kuma dukkan wata baiwa da Allah ya mishi ويطلق على المملوك أنا تيما باوى الشاء الفتى ولو كان شيخا كودا صوهوني ويطلق على الكريم ولو كان شيخا أنا تيما كريمي فتى كودا كو صوهوني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من زال ناتيوا لا يقولن أحد عبدي أو أمتي kada ɗayan ku dinga cewa bawa na ko baiwata bal fal ya ƙul mutum ya ce fataya saurayi na au fatati ko saurayata a madadin bawa na ko baiwata wai wannan ne aka ɗauka aka cewa ba cewa bautar ƙasa yanuwa isi sai dai hidimar ƙasa ji wani abu shi yasa suka ƙago koko shi malaminsu shi ya fara ƙago ba a cewa bautar ƙasa sai dai hidimar ƙasa kamar yadda ba a ce ma mai daraja ba a cewa mai martaba ba a cewa mai irin da waɗannan abubuwa an ɗauki zahirin lafazi don a fara ji ga mutum ƙissatuhum labarinsu an na ahalar injili masu linjila shine nasara irtaddu sun yi ridda wa ahadasu kathira min aljidal sun farar da abubuwa da yawa na jayayya da jidali حتى صار بعضهم يعبد الأصنام بعدما كانوا أهل كتاب حساشن su ya koma yana bautar gunki bayan da ma'abota littafi ne shine linjila wa malikuhum daqayanus sarkin su ana ce mai daqayanus irtadda ya yarda wa sara ya abudul asnam ya zama yana bautar gumaka wa yahmilun nas ala ibadatil asnam yana ɗora mutane akan bautar gumaka wa man khalafahu qatalahu wanda ya saba mai yanki sai ya kashe shi sare yad'un nasa ila ibadatil asnam sarkin nan ya zama yana kiran mutane zuwa ga bautar gunki wa kullama sami'a bi ahli baitin ya'buduna Allah arsala ilaihim da duk ya ji mutanen wani gida suna bauta ma Allah to sai ya aika a zo da su fa za a tauhu khayyarahum in suka zo mai sai ya ba su zaɓi imma an yartaddu wa ya'budu al-asnam wa imma an yaqtulahum ko dai su yi ridda su donga bautar gumaka ko ko ya kashe su falam yazalika zalika bai gushe ba haka hatta sami abi haula alfitiya har ya ji labarin waɗannan samari cewa suna ta Allah fa arsala ilaihim ya aika masu a zo da su fa atawhu yabkuna hazinina suka zo mai suna masu kuka suna masu cika da bakin ciki dan sun san su dai ba za su yi ridda ba shi ko kashe su zai amarahum bi ibadatil asnam famtana'u ya hore su da bauta wa gumaka sun kaki wa ajabahu kabiruhum babban su ya amsa mai da cewa inna lana rabban a azama min mil'is samawati wal ard muna da abun bauta ubangiji wanda ya hi girma girman shi ya hi cikon sammai da ƙasai wato ya mamaye sammai da ƙasai da abun da ba su ba la na turku hadar rabba wa na abudu sanam ba za mu ba wannan ubangiji ba mai wannan ɗaukaka da wannan girma mu koma bautar gunki ƙala lahum ya ce masu imma an ta'abudu al-asnam wa imma an naqtulakum ku zaɓa ko dai ku bauta mu gumaka ku bauta Allah ko ko mu kashe ku ƙalu suka ce if'al ma badalaka nahnu la natruku hadha rabbal kabira wani abu da haza sagira suka ce kai duk abin da ya bayyana gare ka kai duk abin da kake so ka yi ka sani dai ba za mu babbauta ubangiji mai girma da ɗaukaka ba mu koma bautar gunki wannan ɗan ƙaramin abu ƙala lahum yace masu irji'u ila mahallikum wa tadabbaru fi qadiyatikum hatta ta'uda ilaykum uqulukum li'annakum in khalaftumuni fa ma'ana dhalika annakum sattukutaluna ya ce to shi awu ya harkar yaro ƙuriciya ka cin ku tun da ku ba ku mallaki hankalinku ba to yanzu abin da ku koma masauki ku yi tunane ku sake dibin wannan hukunci da wannan al'amari naku na ba ku hankalinku ya dawo maku saboda in kun saba mani kuka kibauta magumaka to ma'anar wannan zan kashe ku faraja'u sai suka yi koma masauki wa safarar maliku li hajatihi sarki ya tahi don biyan wata bukata tashi fajtama'u wa tashawaru suka taru suka yi shawara fi ma bainahum tsakaninsu faqalu suka ce kulluna ya'khudhu zada min baiti abihi duka mu kowa ya samo guzuri daga gidan ubanai na zahabu ala wajhil ardi faqat muhajirin na abdullah wahdahu wala nartad an dinina suka ce abin da ya kamata kowa koma gidan mahaifin shi ya samo guzuri sai mu haɗu mu fita mu yi hijira mu tafiya mu cikin ƙasar ubangiji subhanahu wata'ala muna bauta mu Allah shi kaɗai ba za mu yi mu ba addinin mu ba kuma in mun zauna shi ko ba zai ba mu ba to mu gudu mu bar garin wa fa'alu zalika suka karbi wannan shawara suka yi haka fa jama'u zadahum suka tara guzurinsu wa kanu sab'atan su bakwai ne fa kharaju muhajirin sai suka fita suna masu hijira can wurin hito wasu kanu sittatan sun zama su shidda famar bi ra'in fatabi'ahum sai suka cimma wani makiyayi sai ya ji abin da ya fito da su da niyyarsu shi ma sai ya ce to zai raka su a tafi tare da shi wa sharaka hum fi ma hum fihi ya tarayya da su cikin abun da suke ciki wa kana ma'ar ra'i kalbun akwai kare tare da shi makiyayin nan fatabi'ahum sai karen shi ya bi su fadaradu suka kore shi wa tabi'ahum saniyatan ya sake karo na biyu da ya bi su fadaradu suka kore shi fatabi'ahum sai ya bi su daga nan wa kallamahum sai ya musu magana ƙala lahum kare ya ce musu la ta ɗaru duni kakku kore ni ku ba korata ana uhibbu auliya Allahi tabaraka wa ta'ala Allahu akbar ya ce ni masoyin waliyan Allah ne tabaraka wa ta'ala ba ni so in rabu da ku fatara ku suka bashi fasara ma'ahum sai ku tafi tare da su sara minhum ya zamo daga cikinsu hatta wasu ila famil gari har suka kai bakin kogon nan fadakhalu fil gar suka shiga cikin kogon nan fastakhafu hunalika sun ka boye ciki wajalu da rahimahum bi yadi wahid minhum suka tattara kudin su suka ba mutun daya sun kasa su a hannun shi yuqalu lahu tamliha ana ce mishi tamliha kullu yawmin yadhhabu ila al balad yashtari lahum ta'aman yakulunahu kullun tamliha zai tafi gari ya sau masu abinci a ɓoye ya zo ya kawo su ci ba maka su zamanan ala zalik suka yi zamani mai tsawo akan haka fasa mai bihimul maliku sai sarkin nan ya ji labarin inda suka tafi fana zarafi ma yi wa bihi sai ya dibi mai ya kamata ya masu azaba da shi faƙala ya ce abni jidaran haula garihim bari mu je mu gina bango sai mu daɗa bakin kogon da sun ka shiga hatta la ya kharuju har ya zama shi kenan sun shiga kabari ba za su fito ba faya bukuna hunalika su wanzu can faya mutu na su mutu ju'an da yawa fa bana jidaran sai ya gina bango haulal gari gefen wannan kogo shi ko Allah da ya iya fa ana mahumullahu sai Allah ya sa su bacci namu ala halatihim suka yi bacci akan wannan halin nasu salasa mi'ati sinina shekara ɗari uku ma akalu wa ma sharibu ba su ci ba ba su sha ba wala mai tagayyar haluhum kuma halinsu bai canza ba saboda ikon Allah mara'ahum wanda ya gansu ya ataqiduhum ahya'an sai ya itiqadin da ransu wal kalbu ma'ahum karen nan yana tare da su fi tilkal karamata a cikin wannan karama na mutum sai duba kare ya bi waliyai ya samu wannan martaba to ina ga mutum mai hankali musulmi in ya bi waliyai wa san iyakar girman da zai samu walimla wa izzul abdi izzu malikihi ko ba komi girman bawa girman mai shi shi da rubuce yake cewa ka hangi jib tana kyalkyali baka kirin ta zo baka isa kama daga hannu ka gada wanda a ciki ba amma in ya wuce sai ka ga kare yana hidda halashe bayan motar nan saboda me saboda karen mai mota ne karen mai mota ne tun da karen mai mota ne shina da martaba irin ta mai mota to haka kai in ka bi waliyi almar'u ma'aman ahabba duk inda Allah kai waliyin nan kuna tare ba yawan sadaka ba ba yawan sallah ba ba yawan zakka ba sai ka wani Allah da bai gan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wattabi sabila man anaba ilai Allah ya ce ka bi hanyar wanda ya mai da dukkan lamari ne zuwa gare ni shine sufi waliyin Allah to ka zo ka bi shi ka hidimta mashi ya koya maka yadda ake samun ikhlasi a cikin zuciya Allah ya sa mu dace karen nan ya samu martaba da karama irin tasu ya shekara ɗari uku amma yana nan lahiya lau kuma bai ci bai sha ba da mi'ati sana bayan shekara ɗari uku wasdadu tisa har suka ƙara tara shekara ɗari uku da tara kenan tabaddalatil ahwal halaye duk sun canza shekara ɗari uku fa malakal bilada malikun muslimin sai sarki musulmi ya mallaki garuruwan nan nasu wada an nasa shi da kai ne ya dinga kiran mutane ilal islam zuwa ga musulunci fa amanu suka ba da gaskiya wasaru ya tajadalu na ma'al kufari fi khabaril ba'asi sai daga baya zama su musulmi muminai suna musu da jaya da kafirai akan labarin tashin kiyama kafirai na ba a tashi mu'minina suna lalle za a samu tashin kiyama fadalabal malik min Allah tabaraka wa ta'ala an yukrimahu bi an yuriyahu ayatan tadullu ala al-ba'thi sarkin nan nasu mumini mai kira zuwa ga Allah sai ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi ya gwada aya shine ya gwada mishi aya wadda ka shiryar da tabbacin cewa za a yi tashin kiyama kaga ya roki Allah ba shi karama don ya tabbatar da tashin kiyama gaskiya ne famarra ra'in ala mahallil gal sai wani makiyayi ya wuce inda katangan nan take to ko dai katanga ce ta shekarar ɗari uku da wani abu ya ta karama ce fakasarar jidara sai ya kare bangon nan ya kada bangon nan allah zai kana haula auliya illahi tabaraka wa ta'ala bangon da ya kasance gehen waliyan allah tabaraka wa ta'ala falamma sakadar jidaru da bangon nan ya faɗi fazi'u wa ba'athu wa bu'isu min nawmihim sai suka firgita aka tadda su daga baccin su wa baqaw ja wa baqaw julusan fi malabisihim allati damat 300 sana wa hiya bi halatiha suka tashi daga bacci suka yi zazzanne da tuhahin nan nasu wanda suke jikinsu shekara 300 ba su yi dauda ba balantana su kyakkece ko su mutu ba tun da tuwaye shekarar ɗari uku ai kaga kuma cikin kogo ba za ka samu komi ba amma suna suna nan bai canza ba wahiyar bai halata tana kan halinta fakharaju suka fito fasala ba'dhum ba'dan sai sashe su ya tambaye sashe kan makasna huna wai menene miƙidarin zaman mu a wannan guri qala ba'dhum sashen su ya ce yau a kwana guda mana ba jiya muka shigo ba ai kwanan mu guda nan awo ba a zai wani ce a injiwa mun shigo da sahi gaya da marece yanzu ai ba mu kwana ko guda ba li'annana da halna huna fi awwalin nahari wa hadha waqtu ghurubi shams kun mance da sahi muka shigo farkon yini gashi yanzu rana za ta faɗi yazunnuna anna dhalika fi yawmin wahidin suna tsammanin don rana guda ce abin nan da aka yi ba aka zo shay'an min da rahimihim to kaga wahalar zamowa mutum tunda sun dawo mutane yanzu yunwa aka ji da haka ana neman abin da za a ci sai suka aiki wanda kuɗinsu su wa arsalu sahibahum allazi kana yatim bid'am suka aiki dan uwansu ko abokinsu wanda ke zuwa so musu abinci famasha ila suki ya tafi kasuwa falamma da halal balada da ya shiga gari idza ma'alimul baladi kulluha tagayyara sai ga dukkan alamomi da ya sani na gari duk sun canza gine-gine da tituna da mutane da yanayin duk abin da ake sai ya ga cewa abu duk ya canza fasara yanzur ya ta'ajjab sai yana kallo yana mamaki a ta lisuki har ya zo kasuwa wa akhraja ma inda min ad-darahim yuridu ad-da'am sai ya fito da kudin da yake da su yana son a sayan mai da abinci dan yaje ya kai musu kalulu suka ce mishi min aina laka hadhihi ad-darahim shekara 300 da yanka ai ta caccanza kudi suka ce ina ka samu waɗannan dirhamomi kale ya ce a min baiti abi daga ina daga gidan babana gidan babana na same su kalu suka ce mata tun yaushe kale ya ce bil'amsi jiya ƙalu suka ce la babu wani jiya la'allaka wajatta kanzan ƙila ka iske inda an ka turbuɗe wata taska tun da ƙila kuɗin na azurha ne ko ma na zinari ƙala ya ce la babu wani kanzi kuɗi ɗakin baba ne samu abuna ƙalu suka ce aina wajatta hadhihi dirahim to na ka samu waɗannan dirhamomi kala ya ce min baita abi daga ɗakin baba bil amsi jiya jiya kalu suka ce hadhihi darahim fuqidat منذ 300 sana waɗannan kuɗin tun shekara 300 an gama aiki da su 300 yasu ce lalle to kaga ya zama da kamar ɗan lahira da ya dawo da haka dan a kama kakami sai a yi taro rigima ta yawa sai gidan sarki wa aka zo suka kama shi wa zahabu bihi ilal malik suka tai da shi wurin sarki fasalahu an amrihi yace ku rabu da shi ba mu labarin lamarin ka bawa Allah fa akhbarahu bi amri ahlil kafi sai ba shi labari da lamarin mutanen can da ya baro cikin kogo yan uwa ne shi kuma haka dole ya bayani isasshe saboda kada a kashe shi ko a doke shi wani ciji farakibal maliku sai sarki ya hawa wa hamidallah ya gode Allah ala annahu istajaba du'aahu cewa Allah ya karba addu'a shi bi an arahu ayatan lil ba'si shine Allah ya gwada mishi ayat cewa ana tashin kiyama hatta da nau min al-gari sai da sun kai kusa ga kogo kala sai shi wanda aka zo da shi sai ya ce ma sarki kala lil malik ya ce to kifuna ranka ya daɗe ka tsaya nan an tawaljesh da kai da wannan runduna taka li'anni kharajtu wahdi min indihim dan na fito wurin su ni kadai bai za rajatu ma'i jaysh yatahayyaruna fil amri hatta arja ilaihim wa ukhbiruhum yace idan na shigo tare da wannan rundunar yaki to sai su yi ɗemuwa cikin lamarin su ku zauna nan har in koma ni kadai in ba su labari sai in dawo mu wuce da ku falamma dakhala ala alqawmi wa akhbarahum alkhabara da ya shiga wurin mutanen shi ba su labari ƙalu suka ce ya rabbana hudna ilaika faqat la natadannasu bi shay'in min ahwali hadhihi dunya ba'du suka ce ya ubangijin mu ka karbi mu kawai zuwa gare ka kada mu kazance da wani abu na halayen wannan duniya bayan wannan tsalki da muka samu Allah ka an mu kakka bari waɗannan mutane su shigo wurinmu su sami mu da rai famatu kulla sai suka mutu dukkan su har wannan dan aiken suka faɗi suka mutu wata akhara ruju'uhu ila malik sai dawowa ta yi ta jinkiri an jira an jira shiru kaga dole abi a gantun na an ga inda ya shiga fada halal maliku sarki ya shiga fawaje da amawatan ya samu duk sun mutu hashi faƙala ya ce innahu sayasna'u li kulli wahidin minhum sunduqan min adh-dhahabi wa yadfinuhu bihi yace zai ma kowa cikin su akwatin zinari ya rufe shi a ciki to ba a riga aka yi akwatin mutum da sai an koma an yi shirye-shirye amma dai kaga aya ta samu wanda ya kashe mutum shekara ɗari uku da wani abu ya zo kuma ya ta da su ba abun da ya canza nasu hakkaransu to haka dan an ci ana tashin kiyama wannan ba gaddan da za a yi da mutum to ya je ana shawara za a akwatin zinari ga kowa ma ja lailu da dare yayi ra'ahun fil manami sai mahulikin ashabul kahfi din na abaci ne kalu suka ce mishi la ta ji allana sanadika minan zahabi kada ka sanya mana akwatunan zinari wala min shay'in kakkasa mana akwati na wani abu na hannu minan turab mu mun hito daga ƙasa da ƙasa Allah ya mu ishna ala turab mun rayu saman ƙasa wa narji'u ila turab za mu koma zuwa ƙasa da haka na uturkuna bi halina wa dafinna fil ardi faqat suka ce ka ban mu halin da ka gan mu kawai ka ruhe mu cikin ƙasa ka kyale mu shikenan ya ruhe su shikenan magana ta kare an dai samu tabbacin cewa tashin kiyama gaskiya ne hadhihi qissatu ahlil kafi shehu yace wannan shine labarin ashabul kafi kaga ya gwada maka cewa da ka rabu da addinin ka to gara ka hita kai hijira kuma gara ma ka mutu bisa ga ka canza addinin ka ka lalace tunda da ita mutuwa dole yin ta za yi to kuma yan an mutu an mutu kenan ba a dawowa to ashe ka mutu da imani ya yi maka dan ka samu rayuwa ta abada wa kanu wa hum kanu sab'atan su sun zamo su bakwai ne saminuhum kalbuhum na takwas din su karen su kama nassa alaihi alquran ha gani ga kalbuhum cikin alqur'ani kuma ga nan kullum muna saminuhum kalbuhum kuma in ka faɗa wannan da niyyar ibada ka samu lada wajen nawa daidai yawan haruffan nan lada goma goma me ja makare wannan daraja abutaka shida waliyai to kai in ka bi waliyi da gaskiya Allah ɗaya san ya ka darajarka kama nasa lil qur'an wa hadhihi al qissa kana min makanunati ulumil mutaqaddimin la ya'lamuha illa al qalil wannan labarin na ahalul kafi ya zamo abun ɓoyewa cikin ilimin da magabata ka ɓoyo ba wanda ya san wannan labari sai yan kaɗan fazannu annahum yu'jizuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka zaton za su gaji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'aluhu an qissati haula in suka neme shi ya ba su labarin waɗannan mutane dan ba su tsammanin ya sani fali hadha qalat al ayatu dan haka aya ta ce a tazunnu anna qissata ahlil kafi aqrabu ayatina kana zaton labarin ahlul kafi shine mafi bakunci da ban mamaki ga ayoyinmu fa'ata bil ƙissaci sai ya kawo ƙissan nan kuma ya gaya musu suka tabbatar da cewa to annabin Allah ne da in ba Allah ga shi ba za a yi santa faƙalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi ilana min amrina rashada faƙalu da suka gudu suka shiga kogo sai suka ce rabbana ya ubangijinmu atina ka bamu rahamatan rahama min ladunka ta daugare ka wahayi ilana rashadan ka shirya muna shirya min amrina daga al'amarin mu ai hidayatan fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada fadarabna ala adhanihim sai muka sa su kwana ai anamnahum muka sa su kwana waja'alna alaihim hijaban ko mun ka sanya musu hijabi la yanzurhum ahadun ba mai iya kallon su da ka zo wurin sai tsoro ya kama ka sai ka gudu kai kanka min al af'alil jawamid allati tu'awwalu hakaza fadarabna ala adanihim ay an anamnahum muka sa musu ba mun ka bugi kunnuwan su ba a'a kawai muka sa su bacci ka kaulihi kamar da Allah ya ce fasuki da fi aidim ainadimu suka nadama filkahafi cikin kogon nan sini na shekaru adadan ma'adudatan lissafafa ai thalasa biyatin shekara ɗari uku suna bacci kuma in sun daɗe nan sai Allah ya juya suna in rana ta zo sai a kau da ita ba ta shiga cikin kogon nasu kuma amma iska da shu'a'u shamsi yana shiga saboda rayuwa amma dai za'inta bai shiga sai ya kauce kawai summa ba'asnahum لنعلم أي الحزبين أحسن لما لبثوا أمدا ثم sannan bayan shekara ɗari uku ba asnahum ai ai kasnahum sai muka falkar da su lina alama dan mu sani ilmu mushahadatin sani na bayyana ai nahtabir nahtabira saboda mu jarraba mu gane mu gane ayyul hizbaini waɗanne jama'a ne daga jama'u guda biyu ba sabani cikin cikin waɗannan mutane wasu jama'a ce a hasa mafi tsari da kuma kiyayewa shi ne adbat mafi kiyayewa limalami su ai lubusahun bilkafi masu kiyaye zamansu a cikin kogon nan amadan shi ne masu kiyaye matuƙar zamansu a cikin kogo na adana kusa alaika na bahun bil haƙƙi innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zindahum huda na hannu mu na kusu mu za mu karanta alaika mu za mu karanta maka na ba'ahum labarin ahadul kafi bil haqqi da gaskiya anan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin zai gaya ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam labarin ahadul kafi kuma labari na gaskiya wato dai innahum su ahadul kafi fitiyatun su wasu samari ne amanu bi rabbihim suka bada gaskiya da ubangijinsu wa zidnahum muka ƙara musu hudan shari'a ay amanu bi rabbihim wa zadahumullahu hudan hatta qawai imanuhum jiddan sun yi imani da ubangijinsu Allah ya ƙara musu shari'a har imanin su ya ƙarhi matuƙa ƙarhi wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا وربطنا على قلوبهم mukai ɗauri shine muka ƙarfafa zukatansu ƙawaina ha muka ƙarfafa zukatansu ala ƙaunin haƙƙi a kan faɗar gaskiya iz ƙamu sanda sun katsa baina da malikin gaban sarkinsu wa qad amarahum bis sujud lil asnam alhali ya hore su da yin sujada ga gumakka faƙalu suka ce rabbuna abun bauta mu ubangijinmu rabbus samawati wal ardi ubangijin samai da ƙasai lan nad'u min duni ba mu bauta mu wani ilahan wani ubangiji min dunihi kuma bayan shi laqad qulna haqiqa mun faɗi shadadan abin da ya wuce wuri wurin banna izan yayin nan idan muka bauta mu wani Allah ko muka kira wani Allah cikin ibadanmu ajabul malik bi hadhihi kalima so an samu sarki da wannan kalma suka ce na hannu mu rabbuna ubangijinmu akbaru ubangiji ne wanda ya komi girma fala na abudu siwahu ba mu bauta mu wanda ba shi ba war rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa afdalul jihadi mafificin jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir tsayawa a faɗi magana ta gaskiya gaban sarki ko shugaba ja'iri azzalumi saboda an san baya son gaskiya kuma in an gaya mai gaskiya to mafi ƙarfin zato ya kashe mutum to duk wanda zai tsaya ya gaya ma shugaba gaskiya ko mai ɗacinta to ya shirya ma a kashe shi to in hayye wannan jihadi to ya hi mai zuwa fagen fama dan shi mai fagen fama ɗayan biyu yana zaton ya mutu yana zaton ya dawo lafiya lau da ganima amma ya dawo lafiya lau da ganima ya fi ƙarfi shi ko mai tsa shiga mu shugaba gaskiya to tsammanin mutuwa ya fi ƙarfi gare shi to tun ya daure ya haɗe ta to shi kenan ya zama a haɗe ta ko dan dole a haɗe ta kore ya ɓaci a haɗe ta kore na zahi to ba wanda aka gaya mu wanda zai haɗin ya zama sanda za ka waɗi ka shirya ba komi zai faru gare ka ba gudu ba ja da baya li'annal mujahida domin shi mai zuwa fagen fama yaƙi bai da haufin wa raja'in yana cikin tsoro na ya mutu da kuma ƙaunar ya dawo har da ganima iman ya muta wa ya salam ko dai ya mutu ko ya kubuta amma mana kafa bai ne dai malikin ja'ir la ya kabadul haƙƙa amma wanda ya tsaya gaban sarki ko shugaba ja'iri ta gama ja'iri ta koma hausa ma mai zalunci wanda bai da abun da zai kwaɓe shi saboda ba tsoron allah ba kunya kuma ga ƙarhin mulki wani gwamna yaka ce mu shehu balarabe sanda ba dojalan nan ka buga ma gwamna to ji yake shi wani ƙware-ƙwaren allah ne don zai iya talautawa zai iya arzitawa zai iya kashewa haddi sarakunan da zai iya kashewa zai iya rayawa to wannan lokacin bai ba mutum ba ne to a ce za ka tsaya daidai wurin kuma ka gaya mai gaskiya ka ce bai kyauta ka ko ka ce mai ranka ya daɗe a ji tsoron Allah a wannan ya yi tsanani jama'a suna cikin damuwa to wani in ka haɗi ba ka ko mu haɗi don kashe ka zai yi akwai wani sarki wanda ya ce mu wani cikin sahabbai ma ko tabi'una ne kai ka yawan cewa kowa na banna cikin larabci to ni ka je ina banna don Allah ka faɗa mana gaskiya ya ji ranka da ya banna ka taya ta kowa don kai ƙur'ani ma ka kaɓatawa ya ce ƙur'ani ya kaɓatawa ya ce ina ya ce wuri kaza da haka cewa ai kaza yake ya ce to ai ku baka koma jin bannata sai ya ɗoka wai gyarawa zai yi sai ce a kai can iyakan ƙasa a ɗaure shi kai ya koma da'awa cikin jama'a ba sai ya jiya ba to bai ƙara ji kuma haga wai an kyauta mai kashe shi ya gabata su ga irin jahilcin shugabanni azzalumai ba su son mai faɗa musu gaskiya ko kaɗan ya ce amma wanda ya tsaya gaban sarki ja'iri wanda bai karɓar gaskiya wa huwa wajahu bil haqqi kuma shi ko ya huskantai da gaskiya gaba da gaba hadha min ghairi shakkin ya mutu wannan ba shakka ya san zai mutu kuma ya shirya mutuwan ne fa hadha ashaddu min al jihad wannan yafi jihadi tsanani li'anna khawfahu ashaddu min al khawfi fil jihad dan tsoron da yake ciki to ya hi tsoron da mai jihadi yake ciki a wannan lokacin kuma komi dai sai ka kaddara ni'imar da kake ciki tashi to ka yi niyyar ta rabu da kai ko ba a ɗaure ka ba ko ba a kashi ko ba a kashe ka ba ana iya cewa to shi kenan kana wurin mitin da manya to sai ka ce ba a kyauta ba sai a ce to wato ai jin da ya kai kiran shi da aka yi ga mitin to ai shi ka sa har ya ji abin da ba a kyauta ba gobe za a mitin an soke sunanka sai ka ji an kore ka bisa kujerarka ba shi kenan ba in koma ji sai ka ji sai ka gani za ka faɗi kuma haka ake daga sama har ƙasa sai dai wanda Allah ya tsare lokacin da ana sayan kasuwar cinko ana sayo dala daga waje to ana mitin sai wani ya ga kai abin rashin tausan talakawa ya ɓaci sai ce da Allah yana kira ga cewa da Allah a duba a tausaya ma talakan Najeriya abin nan ya ɓaci kuma yana cikin masu sawo dala su kawo a sayan ce to ya yi ɓaci ya ce wallahi ya ɓaci ci jama'a dubi magana wani lalle a tausaya ma talakawa to shi kenan da ta an ba shi allocation ya kawo dala ta triliyon kaza sai an kaso ki suna ne a tunna ya ce a tausaya to ya zai shiga cikin kashe talakawa ya ce waga kasuwancin ku kashe arzikin najeriya ne a tausaya ce ya koyi kyau it's okay ya kamata sai an ka soki suna ne ya ta jiran a kawo a kawo aka ce a to ai aka ce a tausaya saboda wai a tausaya ba talaka shi yasa bai kamata a zartar da wannan kwangilan ba to ya koma da ba da rashawa da ba da hankuri da ba da cin hanci da maula don girman Allah ya tuba da wannan magana don Allah a yi hankuri a mai da shi bayan ya matsa sai aka ba shi rabin allocation da aka ba shi to kaga wannan gobe bai kara ci a tausaya ma dan Najeriya kuma waya abin shi dan Najeriya da shi za a haɗa kai a kashe shi don su za a zo a gwada ma cewa wannan bai karu kamar da Fir'auna da an matsa da Musa sai ya ce musu ni ba da ni ba ku nika gani wannan ya zo da ya bata ƙasa ya sa a kore ku duk mai iko bai cewa dan kaina na kai dan in samu dukiyar ku a'a ku muke ji ku muke yi mawa dan ku muke wahala wani daɗi muka ji sai a shinna talakawa ga mutum su mai tawaye a zo a kunna mishi ta gida ko a kashe shi to da haka faɗin gaskiya sai an diba Allah kiyaye mu ya ce mai faɗin gaskiya gaban azzalumin shugaba to mutuwa ta hi kubuta kusa gare shi ha'ulai qaumun takhzu min duni alihatan laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin faman azlamu mimman iftari ala allahi kadhiba ha'ulai waɗannan qaumuna mutanenmu ittakhazu alihatan sun riki uwayen giji gumaka min dunihi kuma bayan Allah laula ya tuna alaihim mai hana su zo ga bautar da suka su kawo su zo bi sulɗanin da hujja bayyinin mabayyana ya ta hujja din fama na zalamu min maniftari alallahi kadhiba fama na zalamu wane ne mafi zalunci ai la ahad azlam ba wanda ya zalunci mimman iftara daga wanda ya kiri kaziban ƙarya alallahi ga Allah bi nisbati shariki ilaihi ta'ala da dangana mishi abokin tarayya kala ba'dul fitiyati li ba'd sai sashen samarin nan suka ce masashi lokacin da ya ce to saboda ƙuruciya ba ku mallaki hankalinku ba da na kashe ku amma yanzu ku je masauki hankalinku in ya dawo muku sake dubara zan sake kiran ku wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا to da suka yi niyyar cewa su fita su yi hijira kuma suka fita din wai ya tazaltumuhum sanda kuka nisance su kuka bar su wa ma ya abuduna da abin da suka bauta ma illallah sai Allah shi kadai za ku bauta ma wa to fa'u ila kafi ku taro zuwa kogo hazihi bidayatu hijratihim wannan shine farkon hijirarsu ku zo mu taro mu shige cikin kogo yanshur lakum rabbukum min rahmatihi Allah zai yalwata maku rahmatai wa yuhayi lakum marfikan ya shirya maku abinda zai zamo abinci gare ku da wurin huta duka abinda kuka bukata min amrikum daga al'amarinku ai ma ta tafi kuna bihi min gada'in wa asha'in وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس suka shiga cikin kogon nan kana ganin rana iza talat in ta bullo ta zawaru tana karkata an kafin gabarin kogonsu za ta lemini wajen dama wai za garba in za ta faɗi ta ƙaridum za ta basu za ta shimali wajen hagu min karamatihim yana daga jimlar karamomin ahlul kafi annan shamsa ma tsala da fokal gari rana ba ta bullo ba ta bi ta saman kogon nan nasu muddata ikamatihim mudda zamansu a ciki bal tamilu yaminan wa shibalan tana karkata dama da hagu la yusibahum harru shamsi dan kada zafin rana ya same su karamatan min Allah tabaraka wa ta'ala lahum dan girmamawa Allah gare su wahum su fi fajwatin min suna cikin sarari mai yalwa shi da fi muttasa'in min alkafi wuri mai yalwa cikin kogon nan yanaluhum bardur rihi wa nasimuha sanyin iska da tattamsar iska yana samun su dan kada jikin ya lalace zalikal mazkuru wannan abun ambato min ayatin shina daga alamomi dalilai na ikon Allah subhanahu wataala ku sani man yahdillahu wanda do Allah ya shiryar fahawal muhtadi shine shiryayye inna Allah tabaaraka ta'ala huwa khaliqul hidayati Allah tabaaraka ta'ala shine mai halittar shiriya ya samu mutum ba mu'ujiza ka sa mutum shi gane Allah ba sai in Allah ya nuhin shiryar da shi al'ayatu mu'ujizozi la tahdi ahadan ba ta shiryar da kowa innamal muhtad innamal muhtadi huwa man hadahu Allah kai dai shiryayye wanda Allah ya shirya Allah ya shirya da mu wa man yudlil duk wanda Allah ya batar falan tajid lahu waliyan ba ka samun wani waliyi gare shi murshidan mai shiryar da shi shi ne shauɗa rubuce ya ce duk wanda Allah ya batar to bai iya gaskata wani waliyi balantana ya nemi shirya da gare shi ya zama ita ba sabila man anaba ilallahi saboda sai Allah ya so ka da shirya sannan zai sa ka yadda da wani waliyi na Allah shi sa'ikul is'ad na koro waɗanda ilahu yawa arziki su nufo garai duk dubara ka ba ka iya sa wani ya shiga dariƙa ko kai ka haihe shi sai in yana da arziki madawwami daga Allah sabiki wanda ya riga to sai Allah ya sa zuciya ta ta fahimta ya zo ya nemi wani waliyi na Allah ya shirin da shi zuwa ga da zai samu tsalkin bauta ma Allah subhanahu wataala wa man yudil don da Allah ya batar falan tajid lahu waliyan baka samun wani masoyi majibincin lamarin shi murshidan mai shiryar da shi zuwa ga Allah man aradallahu idlalahu wanda Allah ya so batar da shi la ya kadiru ahadun an ya hadiyahu wani mutum guda bai iya shiryar da shi la ya jidu waliyan bai samun wani masoyi majibincin lamari ne murshidan mai shiryawa yurshiduhu wanda zai shiryar da shi wata hasibuhum aikazan wa hum ruqud ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسد ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم لو رأيتهم da ka gansu kai abokin magana za ka zace su ai kaza muntabihina suna farke ne li'anna ayunahum munfatihatun saboda idanunsu suna buɗe wahum ruqudun kuma ga su alhali bacci suke yi wa nuqallibuhum muna jujjuya su zatal yamini wa zata shimal wajen dama da wajen hagu kaga Allah na iya barin su haka nan kuma ya zama jikin su bai lalace ba to amma dai saboda kiyaye ɗabi'a da da Allah shirya in sun daɗe nan dama sai a juya su wajen hagu haka suka yi ta yi min ikramin Allah tabaraka wa ta'ala lahum annahu yuqallibuhum zamanan ba'da zamanin liyalla ta'kula al-ardu luhumahum yana daga girmamawa da Allah ya yi masu yana jijjuya su zamani bayan zamani dan kada ƙasa shi ne gara ko wani abu ya ci naman jikinsu wa kalbuhum kaga an sake waɗin kalbuhum wa kalbuhum karensu ba su dira'aihi yana mai shinhiɗa ƙawahun shi na gaba bilwasidi a farfajiyar wannan kogon shi ma in ya daɗe nan a juya shi ne in ya daɗe nan a juya shi ka zo kuma sa idon shi na kyafce-kyafce kamar ba bacci yake ba shekara ɗari uku da wani abu ko tsuha bai yi ba balantan da ya mutu wa kanu ya zan kalabu in kalaba huwa misluhum ya zamo shi kan shi karen na in sun juya shi ma sai ya juya finnuma a cikin bacci wale kaza da farkawa sara kaga shi kare ya zamo min auliya illahi tabaraka wa ta'ala yana cikin waliyan Allah Allah ba mu albarka wannan kare bi barakati suhbati saboda albarka abutaka da bayan Allah waliyan Allah salihai to kare kenan yayi tare da wali ya zama wali to mi kace makai mai hankali mutum musulmi yan kai tare da wali kai ba sai ka zama wali hadisin da yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya ki waliyi na saboda ni to ni ma na ki shi shirya za mu yaki to haka man ahabba li waliyan ittakhaztuhu waliyan shine ma'ana hadisi wanda ya so waliyi saboda ni shi ma na rike shi waliyi lawin talata alaihim da ka tsinkaye su lawallaita minhum firaran da ka juya da gudu ga barinsu wala mullaita minhum ru'ban kuma da an cika ka da tsoronsu halatuhum tsoron halinsu li shiddati ma alqallahu tabaraka wa ta'ala alaihim min alhaibati za a ji tsoronsu a gudu saboda haibar da Allah ya sa musu law ra'ahum ahadan lafarra anhum shine ce halatuhum lishiddati malik Allah tabaraka wa ta'ala alaihi min alhaibati to sai khabaru mutada shine law ra'ahum ahadun la farra anhum shine labarin mutada halatuhum law ra'ahum ahadun la farra anhum wala lishiddati azamu jumla itiradiya dan bayani wa kadhalika kamar yadda muka yi da su ba asnahum haka muka ta da su ay qaznahum liyatasaalu bainahum don su tambayi halinsu da muddar zamansu a kogo tsakaninsu ƙala ƙayilu minhum sai mai faɗarsu ya ce kam labistum kwananku nawa ƙalu suka ce labisna yawman mun zauna nan kwana ɗaya kai ko koma dai aw ba'd yawmin ko ko sashen yini la'annahum dakhalu kafa inda tulu'i shamsi dan sun shiga kogon nan lokacin bullowar rana wa bu'isu inda gurubiha aka tadda su lokacin haɗuwar rana fazanu annahu gurubu zalika al sai suka tsamanin wannan faduwar rana ce na wannan yinin da suka shiga cikin kogo sun maƙalu sannan suka ce mutawakkifi na fi zalika suna masu tsayawa da mai da lamarin su ga Allah cikin wannan ce rabbu kuma alon bi malabistum ku sani ubangijinku shi ne masanin zaman da kun kai da muddashi yanzu yadda za a yi faba su a hadakum ku aiki ɗayanku bewa rikikum da azurfan nan taku hazihi ilal madina zuwa gari yuqalu innaha almusammat ana daradus sunanta daradus kanu yaqulaha afsus wa bil wa bil arabiyati darasus to ku aiki wani zuwa gari fale yanzu ya duba ayyuha azkaman azka ta'aman menene abincinta wanda ya fi daɗi da dacewa da tsalki sai zo ya kawo muku arsalu wahidan minhum sun aiki ɗayan su wa tamliha ya ce mai zo su bi azka ta'ami da mafi daɗin abinci wa huwa al'urzu shine shinkafa amma haga munan shinkafa saboda zahin kasan mu in kan matsa mata sai dan kano ba da aka dawa a daga gamawa da ita wani biya ci dawa a ci masara sannan a shinkawa ba gatanci ba ne a ɗora shin shinkawa sai cikin kai bushe kuma a ɗare gama da kayan marmari ɗan abinci haka da ɗan nama in ya samu ko da yake zuba ta nama aka yi fita ta abinci aka Allah ya ƙara wadata mu to ku aike shi ya dubi mafi kyawun abinci falyatikum bi rizqin minhu yazo muku da abinci daga shi abin da ya samu amma ko san halin da ya kawo mu wal yataladdaf ya lallaba wal yataladdaf ya lallaba wala yushiran nabikum ahadan kada ya sa wani ya san da ku innahum su in yazharu alaikum in sun ka gane inda kuke yarjumukum za su jajjehe ku ai ya katulukum za su kakkashe ku kama wa'adukum kamar suke muku alkawali tunda dai ba ran da za ku ba addinin ku saboda ku bi nasu da haka za su kashe ku ko dai su kashe ku aw yu'idukum fi millatihim ko su mai da ku bin addinin su ai iman ta'budul asnam aw tuqtalu ko dai ku bauta ma gumaka ko ko a kashe ku walan tuflihu idan abadan in ku kun ka ba addini kun ka bi addinin bautar gunki lan tuflihu ba ku tsira izan yayi na abadan ha abada ai in uttum fi millatihim lan taflahu lan taflahu abadan lan tuflihu abadan idan kun ka bi addinin su to ba za ku tsira ba abada hadha kalamu awliya illah to wannan wa shine maganar waliyan Allah a nisanci mutanen duniya in ba haka ba to lan tuflihu izan abada tun kana kyama kana kyama sai ka kai ana yi ba ka kyama sai ka dan jarraba shikenan sai ka lalace ahlul kafi mutanen kogo hazzaru sun tsoratar da yan uwansu min mukhaladati abna'i duniya daga cuɗanya da 'yan duniya li'anna man khaladahum da wanda ya cuɗanya da 'yan duniya yamilu ma'ahum zai karkata tare da su fi mahum fihi cikin bannar da suke ciki aw ya katuluna ko su kashe shi wan nafsu tadai annaha taqdiru to ita rai tana da awa annaha taqdiru an tukhalida kulla ahadin wala yadurruha haza ai shi wayo garai shi takawa garai shi kaza garai yana iya mu'amala da kowa kuma bai cutu ba wa hadha min dasaisin nafsi to wannan yana daga dasisa ta rai wato boye maka aibi ta inda ba ka gamewa shehu yace iyyaka wa iyyahum ka shedinka da tare da 'yan duniya ba ruwanka da su walan tuflihu idan abadan in ba ku ba 'yan duniya ba to ba ku tsira har abada sarkin katsina lokacin wali dan masani ce kai a kan makalla mutane suna gudunmu suna kyamanmu amma kai ka matsa mana da hitina komi namu sai ka ce a baka ya ce ya harami ku ka bata walittaka ta albaharu la tukaddiruhu dila'u to kai ba ni dukiya an kana ba ya ce ya duki ya harame ku ba ta ɓata walittaka ta yadda goga ba ta ɓata teku shehi ya ce to amma kaga yanzu akwai unguwar ɗan masani a katsina to amma cikin manyan waliyan zamani ina ɗanɗan shi ko jikan shi babu kaga duniya ta yi ɓanna nan wurin dama duniya in ta shiga gidan malanta da walittaka za a shiga ana kyama ana kyama ana kyama to daga ba sai ta shahi asalin ya koma duniya na baya sai su kuma suna karnantaka saboda duniya don ba san dole an karungumi duniya ba a gidansu Allah ya kiyaye mu alhamdulillah
jama'a sai mu ji alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake ‘yantawa cikinsa domin albarkar manzo Allah da shehu fatiha da salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين